الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم 26 ga watan Sha'ban hijira tana da 1443 wanda ya dace da talata 29 ga watan uku miladiya tana da 2022 za mu shiga darasin fiƙihu na malikiya a littafin risala babun fi mallam ya ji ma'a wasu batitayenmu cikin wanda bai samu ruwa ba ya zai yi sannan wasu batitayenmu da kuma sifan yadda ake taimama ɗin a tayammu ya jibo li'adamin ma taimama yana wajaba ne saboda rashin ruwa fi safari a cikin tafiya idan mutum yana kan tafiya yana bulaguro bai samu ruwa ba zai taimama ya yi sallah iza ya isa an ya ji dahu idan ya ɗaya bai tsammanin samun ruwan fil wakati a cikin lokaci saboda abin kala uku ne wani lokaci mutum zai ɗaya bai tsammani tun daga farkon lokaci ya tabbatar da ba zai samu ba kamar mutumin da yake tafiya cikin sahara ya san area yanzu ba ruwa kuma ya san a jejin nan gaba ɗaya ba inda zai samu ruwa har lokacin sallah ya wuce hakanan wani kuma yana taraddud yana ganin meyuwa ya riske ruwan meyuwa kuma har lokaci ya wuce bai riska ba akwai kuma wanda shi yana ganin kawai zai riske ruwan kamar wanda dama ya san hanyar yana ganin daga nan zuwa wurin da ruwa yake bai wuce minti talatin ko awa ɗaya ya samu ba ya tabbatar da kawai yana ganin zai samu to kowanne hukuncin shi daban shine ya ce idan ya ɗebe tsammanin samun ruwa zai taimama kawai ya yi sallah wa ya jibu ma wujudihi idza lam yaqdir ala masihi fi safarin aw hadarin yace wa qad yajibu haƙiƙa taimama yakan wajaba ma'aujudi tare da samun ruwa rashin ruwa dai shine yake sa ya taimama to wani lokaci ga ruwan ma mutum zai iya taimama ya yi sallah zalim ya ƙudir alamansu idan bai samu ikon taɓa ruwan ba ga ruwan amma kuma ba shi da lafiyan da ba zai iya taɓa ruwan ba to wannan kan ko yana kan tafiya ko yana zaman gari zai taimama ya yi sallah limarabin mani'in saboda wani rashin lafiya da ya zamo mai hani ya hana shi taɓa ruwan au maridin ko kuma mara lafiyan ne amma ba rashin lafiyan ne yana shi taba ruwan ba ya qadiru ala masihi yana da daman ya taba ruwan mana yana da daman ya alwala da zai samu ruwan sai dai matsalan shi wala ya jiru man yunawilu iyahu bai samu yi kuma ruwan ba wani rashin ruwa ne zai sa ya ce mama wani kuma ga ruwan amma ba zai iya yin amfani da ruwan ba ne shi kuma wannan ba wai ba zai iya amfanin ba ga ruwan yana gani amma ba zai iya tashi ya ɗebo ba ko bai samu wanda zai ɗebo mar ba to shi ma zai taimama yi sallah waka zalika musafirin to kaga yanzu a nan mara lafiyan nan illan da zai sa ya taimama ba wai kasa taɓa ruwa ba ne rashin ainihin mai miƙomar ruwan ne kaga kenan ko kai mai lafiyan ga ruwa kana hango a rijiya ko a dam amma ba gugan da zaka ɗebo kuma lokaci zai wuce dole kai taimaka kai sallah saboda duk abin da ka rasa hanyar da zaka sadu da shi da shi da babu ɗaya ne wa kazalika musafirun hakanan matafi ya qurbu minhu ma'u ga ruwa ya kusance shi ya hango inda ruwan yake sai dai matsalan wayan na uhu minhu khawfu lususin tsoron barayi ya hana shi saduwa da inda ruwan yake kuna cikin tafiya aka ce barayi sun tsare hanya ba ana taruwa a tsaya ba ka tabbatar da ana wuce wurin barayin nan akwai ruwa amma ko ba yadda za a yi a wuce wurin barayin to yanzu a nan ma sai mutum ya ce mama ya yi sallah ausi ba'in ko tsoron zakoki na mun dawa ga ruwan kana ɗan gangarawa jejin na amma kuma lokacin da kake gurin akwai namun dawa kuna ma jin ainihin muryarsu wanda mutum ya yi garajen zuwa za su iya warce shi to shi ma sai bari ya ce mu mai sallah wai za a yi kanan musafiru bi wujudil ma idan matafi ya tabbatar da samun ruwa fi wakati a cikin lokaci kamar yadda muka raba su uku ɗazu wanda ya tabbatar da zai samu ruwa cikin lokaci to fa a kara ya jinkirta sannan ila akiri har zuwa ƙarshen lokaci yanzu misali mutum ya taso daga kano ya tinkaro maiduguri yana tafiya lokacin sallah yayi to shi dai yana da yaƙinin a garuruwan da suke gaban nan kafin lokacin sallah ya wuce lalle ne zai samu ruwa in an je nan garin babu ya san gari na gaba za a samu in gari na gaba babu ya san dai kan lokaci ya wuce za a je garin da ruwa yake to yanzu wannan bai da daman yin taimama har sai an je ƙarshen lokaci bai samu ruwan ba sannan ya yi taimama ya sallah shine filu a akara ila akhirih wa idza ya isa minhu wa in ihe wa in ya isa minhu idan ya ɗebe tsammani daga ruwan ya tabbatar da kawai yanzu ga halin da ake ciki ba ruwa kuma a gaban nan ba inda za a samu ruwa saboda ya san wurin ko kuma gurin irin sahara din nan ne kana iya hango inda ainihin tafiyan da har zuwa ƙarshen lokaci ba za ka iya cimma ba to irin wannan wanda ya ɗebe tsammanin ba zai samu ruwa ba to tiyan mamafi a wani sai ce ma tun farkon lokaci tunda ba amfanin jinkirta sallan tunda ya tabbatar da ba zai samu ruwa ba wa in lam yakun indahu minhu ilmun idan kuma bai kasance a wurin shi akwai ilimi na samun ruwan ko rashin samun shi ba ma'ana yana taraddud yana ganin mai yiwa ya samu mai yiwa bai samu ba to wannan ce yamma mafi wasa fihi sai ya ce ma tsakiyar lokaci in ya kai sallan tsakiyar lokaci bai samu ba sai ya sallah وكذلك هكذا إن خاف أن ألا يدرك الماء في الوقت إذا ينا tsoron ba zai riski ruwan nan a cikin lokaci ba waraja an yudrika wufi kuma yana kaunar me yiwa ya riski ruwan a cikin lokaci kaga shi ma dai bai da hakikanin abu daya shi ma sai ya taimama an in an kai tsakiyar lokaci wa man taimama min haula'i daga wayannan da muka irgo din kowanne ai mun ga masa lokacin da zai taimama ko to wa man taimama min haula'i duk wanda ya taimama daga wayannan da muka irgo kowanne ne bayan yayi taimama yayi sallah summa asabal ma sanne ya samu ruwa fil waqti a cikin lokaci kan ya wuce ko wanda aka ce a tsakiyar lokacin ko wanda aka ce a farkon lokacin ko wanda ya kai kusan ƙarshen lokacin da ya gama sallan ga ruwa an kawo lokaci bai wuce ba ba da an sallah bayan ya yi sallah lokaci bai wuce ba ya samu ruwa to yanzu a cikinsu fa amman maridu amma wannan mara lahiya allazi wanda lam yajid man yunawiluhu iyahu shi matsalan shi bai samu mai miƙo ba ne kaga shi wannan ba rashin ruwa bane rashin mai miƙo mar ne to shi kam in yayi sallah sannan ya samu mai miƙo mar farbi id ya sake wannan sallah wa kazalika haka nan al-khaifu min siba'in mai tsoron namun dawa wanawiya da makamancinsu kamar mai tsoron ainihin barayi to shi ma idan har tsoron da yake din ya wuce ya samu ruwan a cikin lokaci shi ma ya sake wannan sallah waka zalika haka nan almusafir matafi allazi wanda ya kafu Allah ya dirkar ma yana tsoron ba zai riski ruwa ba fi lokaci a lokaci wayarju kuma yana kauna an yudrika wufi ya riske shi a lokacin shi ma ba mun ce sallah tsakiyar lokaci ba to shi ma idan yayi sallan ya samu ruwa kan lokaci ya wuce sake sallah wala yu'idu ghayru haula'i banda wa'annan banda wa'annan sauran gaba ɗaya duk wanda yake mawa ya sallah ba zai sake ba wala yusalla salataini kaga yanzu wayannan abin da yasa za ce sake ayin ka lura su ba rashin ruwa bane yasa suka yi taimama kawai wani dalili ne kuma dalilin ya bushe saboda haka tunda dama akwai ruwan su sake wannan sallah wala yusalli salataini bi tayammumin wahidin min haula'i daga cikin wayannan babu wanda aka ba wa damar yayi sallah biyu ta taimama guda ɗaya ita taimama tana da rauni ana gama ibadan da za a yi da ita take ainihin lalacewa saboda haka ba wanda zai yi sallah biyu da taimama ɗin illa maridun sai dai mara lahiya la ya ƙadiru alamar silmai wanda shi rashin lafiyar nashi ba zai iya amfani da ruwa ba ne ba wai bai samu mai miƙon ruwan ba ne tun da ai marasa lafiyan kashi biyu ka kasa akwai wanda ba zai iya amfani da ruwan ba akwai wanda da zai samu ruwan zai iya to wanda ba zai iya amfani da ruwan ba ciwon ya kai haka to shi zai iya sallah biyu da taimama ɗaya libararin bijismi saboda ciwon da yake jikin shi muƙimin matabbaci to zai iya taimama ɗaya sai ya sallah biyu kamar yanzu misali in lokacin azhar da la'asar yayi zai jan usuri in yayi taimama ɗaya yayi azhar sai yayi la'asar ɗin shi haka magaruba da isha ma in yayi taimama yayi magaruba sai isha tunda shi ainihin yana da ciwon da ba zai iya ainihin taɓa ruwan ba ne yasa yayi taimama to kaga ciwo ya kai ciwo yadda za a ba shi daman ya samu sauƙi ya yi sallah biyu da taimama ɗaya ya ce wa ƙarƙila haƙiƙa shi ma dai an ce tayammum li kulli salati ai taimamar kan zai iya ta saboda haka kowace sallah shi ma dole ya taimama ba za a ba shi daman ya yi sallah biyu da taimama ɗaya tunda matsalan shi ai ba na taimama bane na taɓa ruwa ne wa garuwi an malikin hakika ruwaito daga imam malik fi man zakara salawatin cikin wanda ya tuna da salloli da suka wuce shi a baya an yi salliya bi tayammumi wai ne sallace su da tayammuma da imam malik an ruwaito daga gare shi a bada fatawan cewa in dai sallolin sun wuce mutum ya zo zai rama su to ya yi su da tayammuma ɗaya kamar sallah ɗaya wa tayammumu bi sa'idi tahiri shi tayammuma ana yin shi ne da guri mai tsarki huwa shi guri mai tsarki ɗin shine ma zahara ala wajihil ardi duk abin da ya bayyana a fuskan ƙasa minha daga gare ta min turabin shine turbaya wannan ƙasa mai laushin aw ramlin ko yashi wannan mai ƙwayan aw hijaratin ko dutse wannan dunkulallen aw sabakatin ko ƙasan gishiri kowanne ma dai kaga duk fuskan ƙasa ne zai iya taimama a kai sai dai kawai mutum ba zai taimama akan abin da ya tsuro akan ƙasa ɗin ba ne dole sai in gurin haka yake sunan gurin ƙasa ba wani abu ne ya tsuro ya lullube ƙasan wannan gurin ba ya diribu biya dai arda mutum zai bugi ainihin zai taɓa al'arba ƙasa biya dai da hannayen shi zai buga hannayen shi akan ƙasa fa in ta'allaka bi ma shay'un idan wani abu ya ratayu da hannayen na fadau ma ya karkaɗe hannayen shi na fudan kafifan karkaɗewa a hankali ma'ana idan mutum ya taba kasan ya dago in a kona abu wanda in ya shafa a fuskar zai cutar da shi ya karkaɗe wani karakara wani tsakuwa wani mai karkaɗe gaba ɗaya ya zama ba komai sannan sai ya shafa sun bayan sau bi ma wuce abu sannan sai ya shafa fuskar shi bi ma da hannayen kullahu dukkan fuskar zai shafa kuma masa shafa ɗaya zai ba cuccuɗawa kawai in ya shafo fuskar daga sama ya yi ƙasa ya shafi fuskan gaba daya shi kenan dama shi shafa an gina shi akan sauki ne babu zancen cudawa babu zancen wuri kaza bai tabu ba aha sun mai birbu biye da yin arba sannan sai sage buga ƙasa da hannayen shi ma'ana ya sake taba ƙasa da hannayen shi wayan sau yumnahu biyu sirahu sai ya shafa nan daman shi da hannun hagu ya ja'alu asabi a yadi yusra zai sanya yan yatsun hannun shi na hagu ala adrabi a bisa gyaffun asabi'i in yatsun yadi yumna hannun da dama sun mayumin ruhuma sannan sai sun mayumin ru asabi'ahu sannan sai shudar da in yatsun nashi ala zahiri yadi a bisa bayan sangalen hannun shi bayan ainihin tafin hannun shi wa zira'ihi da bayan sangalen hannun wa qad hanna alayhi asabi'ahu ya tankura in yatsun akai haka kaga in ya saka in yatsun a bayan hannun shi haka zai tankura ya tafi da su kaga cikin in yatsun nan su ne za su shafi har bayan sangaren hannun gaba daya ya tafi da shi ila me wazirahi ko wa qad hanna alai asabiya ya tankwara yan yatsun nashi akan ainihin bayan hannun hatta ya lugal mirfaqaini har ya kai gwiwan hannun summa yaj'alu kaffahu sannan sai ya sanya cikin tafin hannun shi na hagun ala babin zira'ihi a cikin sangalen hannun shi din min tsayi mirfaqihi daga naɗe-naɗen gwiwan hannun ka san gwiwan hannu ta ciki za ga akwai kamar yanka yanka da ɗaya ko sai ya ainihin damƙi gurin da tafin hannun shi haka qabidan alai yana mai damƙa akan shi haka hatta ya bugar kuwa shi kuma sai ya tafi da tafin hannun nashi da haka zai tafi har ya kai wuyan hannu min yadihi yumna wannan na hannun shi na dama kenan summa yujiri sannan sai ya gudanar da batina bahamihi cikin babban ɗan yatsan shi ala zahiri babu yadi yumna a bisa bayan babban ɗan yatsan hannun dama bayan ya taho da shi haka idan ya taho ya zo nan yana zuwa wuyan hannu sai ya gudanar da cikin babban ɗan yatsan nan a bayan babban ɗan yatsan dama haka sai ya gudanar da shi haka sai ya juya aha yawwa ya ce me sun mayan saul yusra sannan sai ya shafi hannun hagu aha biliyumna da hannun dama haka za haka nan kamar yadda ya yi na hagun nan kamar yadda ya yi shafi daman nan haka nan zai shafi hannun hagu shi ma haka nan aha faiza balagar ku'a shi ma idan ya kai ainihin wuyan hannu din masa kafahu bi kafi yusra masa kafahu yumna bi kafi yusra sai ya shafi tafin shi na dama da hagu kaga dazu da muka yi haka da ya zo bakin tafin kaga bai shiga cikin tafin ba aka ce gudanar da hannun babban dan yatsan shi na hagu akan dan yatsan dama sai ya juya sai ya sake shafa kamar dazu kaga shi ma in ya kawo nan kaga ya gama da wayan nan sai ya shafa tafin dama da hagu na hagu da dama kaga shi kenan ya game shafan gaba daya shine yace sun mayam sau yusra bil yumna haka za ko bai za balagal ku amma sa kafo yumna idan ya kawo wuyan hannun sai ya shafi tafin dama bi kafi yusra da tafin hagu ila akhiri atrabi ya zuwa karshen gefun yan yatsun walau wato kaga in yi haka kaga ya shafi kowanne da kowanne ko ina ya shafi kenan walau misal yumna bil yusra to wannan ya kawo kaifiyar mustahabi yadda ake so ya bi wannan tartibin amma walau misal yumna bil yusra ya zai shafi hannun dama da hannun hagu wal yusra bil yumna hannun hagu da hannun dama kaifa ma sha ta koya ya so wata yasra alai ya sawwaka gare shi wa abul masa in ya game shafan shi kenan la ajza hu ya isar mishi kawai ya taba ya shafa ko ina kawai ba sai da wannan tartibin ba in ya tabbatar da ko ina ya shafi shi kenan yayi na'am
وإن لم يجد الجنوب أو الهائب الماء idan mai janaba ko mai jinin haila kowannensu idan bai samu ruwa ba liɗuhuri domin ya yi wanka to tayammama su yi taimama ko janaban ko hailan ya sa su yi taimama wa sallaya su yi sallah fai za waje dalma a idan suka samu ruwa ta ɗahara sai su yi wanka na janaban ko na hailan walam yu'ida ma sallaya kuma ba za su maimaita sallan da suka yi ba sallan da suka yi da wannan taimama na rashin wanka din ba za a maimaita wannan sallan ba sallar ta tafi na'am wala ya qaur rajulu baya halatta mutum ya take imra'atu matarsa allati wacce in qada ana da muhaibin wanda jinin haila ya yanke mata aw nifasin ko jinin biki bit tadawuri bit tayammumi da yin tsarki da taimama dan tayi taimama tayi sallah ba shi da daman ya sadu da ita hatta ya ji da minal ma'i har sai ya samu ruwan da mata ta da haru bil mar'atu sai ya samu ruwan da ita matar za ta yi wanka summa ma ya taqahara ni bihi jami'an sannan ya samu ruwan da za su yi wanka da shi da ita gaba ɗaya kaga ya samu ruwan wankan mutum uku kenan wa fi babi jami'i salati shay'un min masaili tayammum yace akwai wani abu daga matsalolin taimama a cikin babin jami'u sala in mun je gaba za mu samu babin za mu samu wasu matsalolin taimama a wancan babin
ba su wace da Aha.
tsara su na da shi kawai haka yi